الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من عمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى زام دور عقراتم إذا ما أمنت muna cikin wato za mu tashi kan kissatu bina ilkaba malin ji kissatu bina ilkaba ce kissar ginin ka'aba wacce dai ake zuwa kai ziyara gare ta wa bil khamisati wa thalathin min umrihi sallallahu alaihi wa sallam a shekara ta talatin da biyar ne na rayuwar annabi alaihi salatu wa salam in hadama al-baitu sai aka rushe ɗakin Ka'aba. Ba da jirhun bayan kabilar jirhun, an gane ko na kabilar da annabi Ibrahim ya je da su har ya aure a cikinsu, su ne jirhun. An gane annabi Ismail kai. Sannan sai yake cewa babanatu Quraishun, sai Quraishawa suka gina shi. Falamma aradu wada alhajari tashajaru. yayin da suka yi nufin sanya dutsen hajarul aswad da shajaru sai suka samu wato misunderstanding rigima take nema wato suka yi dayayya take nema ta afku a tsakanin su ai da naza'u shine ta shajaru sai suka yi dayayya man yaza'uhu waye zai sanya shi fi makani a gurin sa fattafaqu ala an yada'u awwalu man yadkhulu min hadha al-bab sai suka hada akan cewa babu wanda zai sanya shi a wannan guri in ba wanda ya fara fitowa daga wannan kofar ba wanda kamar da ibnu sham ya kawo yake cewa wanda ya fara kawo wannan shawara shine wanda ake kiransa Zubairu bin abdul muttalib yace to kula kata kawai abin da za a yi a bari a ga duk wanda ya fara fitowa daga kofar nan shi zai zo yanke hukuncin nan kowa kuma ya yarda فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة إنا لله وإنا sai salatu wassalam ya shigo ta wannan kofar da ake kira ba kofar banu shaiba fa mara bi saubi sai ya umarni ya ce a kawo tufafi mayafi kenan fa wudi'a aka ajiye shi fa qada al-hajara sai dauki dutse fa wada'ahu sai sanya shi fi wasadihi a tsakiyar wannan mayafin wa mara min kulli fakhidin sai umarci kowace wato jama'a alfakhid wato nau'i ne na jama'a kamar misali dama laraba suna da sunaye da suke bawa haka shu'u al'umma daga shi sai kabila an gane ko daga kabila sai imara daga imara sai alfakhid daga faƙi sai albatin sai fasila guda shida aka cike da su misali zan iya ba ku misali shi a shi'u shi ne guda uku daga cikin aya ta zo a cikin alkur'ani ya ayyuha an-nas taqu rabbakum ba ita ba cikin suratul hujurat da yake cewa inna khalaqnakum min zakarin ita ce kam inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu ka guda biyu sun fito a nan الشعوب والقبيلة هو الشعب والقبيلة ذاتنا sai kuma guda ɗaya da Allah ya ce wa fasilatihi allati tuwihi fasila to wayannan uku sun fito duka alqur'ani an fahimta da kyau ko sauran kuma ba ba mu da su amma an kana karanta littattafan larabci akwai abin da suke kira ashu'u shine al'umma gaba ɗaya ba ware kowa ba daga shi sai kabila tribe kenan ko clan saboda haka su kuma kabila kamar a ce wannan bahaushe ne ba fulata ne inyamuri su ne kabila an fahimta da kyau ko sai sai sai imara imara kuma shine kamar misali a cikin yarurrukan a yarurrukan sai a samu rasta a a ce wannan ba hauken Kano ne wannan na Katsina wannan na Sokoto an fahimta da kyau ko yawwa sannan faɗi kuma misali hatta a cikin waɗanda suke hausawan Kano ai za ka da bambanci wanda suke a ƙauye sun sha bambanci da birni so kake ka goge da hausa original ƙauye za ka su din da ya wuce cewa he ya ɗin nan ya gaba ne ya yau he ne kullum tun sun ne ba ta hausa an fahimta da kyau ko haka suke ta bin su daki daki ɗaya bayan ɗaya kowanne yana da ma'ana to wannan fakisin da ya kawo yana nufin ne nau'in kabila amma dai an aka zo aka ce kai kwantarastin sai kai ka ware amma dai ku gane wani nau'i ne daga cikin anwa min anwa'il kaba'il da ake kawo to min kulli faqidin wani littafin na tsira ka dauka za a ce min kulli kabilatin haka muka biya wa yara ko min kulli kabilatin to in ka zo ban mantira sai kai bayani kawai an ya akhudhu bi qa'ifatin min as-sawbi sai umarci kowace jama'a cewa su zo su ɗauka mina saubi su kama daga wannan tufafin fayar fa'uhu su daga wa akhadahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi salatu wassalam ya zo sai daga wato bayan sun ɗauka gaba ɗaya sun kai gurin sai ɗauke dutsen da kansa ya sanya ka kowa dai kowace kabila ba za ta ce wato ba kai da ita ba ko ina sun kama kuma dama cewa kowace ta ba da wakilcin mutum ɗaya suka ba da wakilci aka ɗauki dutse aka je ana zuwa gurin kaga aka ce kowa ya kamo a tsaka nan kuma akwai matsala domin gurin yayi kaɗan sai ɗauka ya sa biyar bari an gane ko da hannunsa mai albarka to shine ma da yake cewa durusun wa'iba kafin mu wuce kar mu manta sau nawa aka rushe ka'aba aka gina ta ina sanar da asabar ma da bayan last sau nawa aka rushe Ka'aba aka gina ta na malamin sira suke na Islamiyya sau nawa ne kafin gama durusun wani bar din nan a tilo in kuma an yi delete all shi kenan sai mu sai mu sanya rami yanzu ta yi komatin ma da ya ce da ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-harba an quraish annabi alaihi salatu wa salam ya korewa wato quraishawa ko ya kade wato wannan yakin da za a yi tsakanin Qurayshawa bi hikmatin da hikima an gane ko addaru bi ma'ana adifa ya tsare ya kare wannan wato yakin da zai fa dan wallahi da annabi bai zo ba yaki za a yi kabilu ne kashi kashi da yaki za a yi kowa yana kullu rajulin bi ma da yin farihun ne kowa yana jin cewa shi ya mutantanta ya saka laysat fawqa hikma ya kaure wannan rigimar ne da wata hikima wacce babu wata hikima a samanta sama da ita babu wata hikima sama da wannan wa kanat muqaddimata dir'ihi lil hurubi sai ya zanto wannan introduction ne wajen bada wajen wato tare duk wani yaki da zai iya faruwa to kamar wannan tamba ne ya saka cewa duk wani abu da zai zo nan gaba ma zai iya tare shi wannan abin da yana nuna cewa in ba za a baki jagoranci duk wani yaƙi da zai taso to annabi zai iya maganta shi shine abin da malami yake nufi muqaddimata dar'ihi lil hurubi wannan shi ya fara zama introduction wajen ba da kariyarsa ga yaƙoƙi al hurub jami'i ne na al harbu wa shurur da duk wani sharrance sharrance da za su faru an shu'ubi gabarin al'umma kun ga shu'ubi ya fito anan shu'uban wa qaba'ila li ta'aruf wal umami da al'umma kuma har yau ba'da nubuwati bayan annabta bi hikmatihi da hikimarsa wa ta'alimihi da koyarwarsa mai albarka wa rizqihi da saukakawarsa ko a rizqu shine saukakawa wa ga wani hadisi nan na bukhari da muslim da annabi yace inna allaha rafiqun yuhibbul rizqa fil amri kullihi ko an tuno hadisi hakika Allah mai sauki ne kuma yana son sauki a cikin al'amuri dukkansa to to to wannan shine wa rizqi wa talattufi fil umur da kuma tausasawarsa wajen al'amura, wani islahi bainan nasu da kuma gyara tsakanin mutane. Wa ya kunu rahmatan lil alamin. Shi sa annabi alaihi salatu wassalam ya zamto rahama ne bil alamin daga talikai. Annabi alaihi salatu wassalam mun sha bada misalin nan ba wai mutane ba har dabbobi shi rahama ne gare su. Har tsuntsaye annabi rahama ne gare su. Domin mun biya a baya. Ga hadisi sai annabi da mubarak. tsuntsuwa ta kawo annabi kara raƙumi ya kawo annabi ƙara kuma duk ya shiga lamarin su mun ba sha ba da wannan misali saboda haka annabi rahama ne ba wai ga dabbo mutane ba har dabbobi da tsuntsaye wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin saboda haka rahama ne ga dukkan talikai da kuma halittu duka sai ma ne sai wal islahi bainan nas fa yakunu rahmatan lil alamin kama kana rahmatan lil mutakhasimin kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam rahama ne lil mutakhasimi daga masu yin husuma shine rigima ko shine ba wani yake cewa husuma al husuma shine rigima fada wal mutaharibina da kuma wato masu yaki fi qaumin busaka cikin wasu mutane waɗanda suke busaka waɗanda suke jahilai ne amma masu sauƙin kai abin da ake kira wato waka ce jahilin basirin shimfiɗaɗɗen jahili shi ne ignorant wanda he doesn't know and he doesn't know uh, he knows that he doesn't know shi ne jahilin basirin an gane ko la yadri wa huwa yadri annahu la yadri to wannan shi ne ignorant an gane ko murakkab kuma la yadri wa la yadri annahu la yadri wa la yuhibbu an yudra ko an yadri haka shi yake he doesn't know he doesn't know that he doesn't know and he doesn't want to know saboda haka shi ne jahilin murakkab shi suke kira eh shi ne illiterate an gane ko to saboda haka busa da dukkan ma haka muke cewa duk abin da baka sani ba kai jahili ne basiri da ka riga ka san shi kuma ka zama alim amma duk abin da baka san shi ba jahili ne kai amma basiri an fahimta da kyau ko to shi ne yace busa da'a jahilai ne da ban san abu ba ummiyina sannan kuma ba su iya rubutu ba su iya karatu ba su ne ummiyi wallazi ba aka fil ummiyi na rasulan kaga cikin sa aka turo su wato cikin wanda wato akan makallahu wanda ba ta rubutu kuma ba ta karatu to shine ma da yake cewa inna qabula quraish hakika wato karbar da quraishawa suka yi na me tahkima rasulillah sallallahu alaihi wa sallam na karɓar wato hukuncin annabi alaihi salatu wasalam fi amri wadi al-hajar al-aswad wajen al'amarin sanya dutsen hajar al-aswad fi makani a gurin sa min al-bait al-haram daga wato daki mai alfarma dalilun ala ridahum bi sirqi wani dalili ne da yake nuna cewa lalle sun yadda yana da gaskiya tun a wannan lokacin iya dora shi a wanda yana shekara talatin da biyar din nan yadda ya musu wannan hukuncin sun yadda cewa yana da gaskiya wa amanatihi da kuma amanarsa wa annahu fihim du khuluqin azim kuma lallai shi ma abokin tabi'a ne babba a cikin su wa innaka la ala khuluqin azim to tun kafin zuwa musulunci sun yadda annabi yana tabi'u masu kyau an fahimta da kyau ko innal iftiraha allazi haqiqa dabarun nan da al iftiraha dabaru allazi tawassala ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi alaihi salatu wa salam wato ya sadar da su li hadli hadhihi al-azma dan ya warware wannan al'amarin kana bi tawfiqin min Allah lalle ya kasance ne daga gamdakatar na ubangiji madaukakin sarki Allah ne ma gamdakatar li yaltabita anzaran nas ila ma tahtaruhu lahu Allah min al-qiyam li yaltabita anzaran nas domin wato mahankar mutane ta juya ta koma zuwa ga mai ila ma ta yakhtaru Allah ta'ala min al-qiyam zuwa ga abinda Allah madaukakin sarki zai zabe shi nan gaba min al-qiyam bi amri na daga tsayawa da wani al'amari na jama'a akbar min hada wanda yafi wannan da ya mutu girma kun gane ko an za wato me ake kiran tabarau da larabci eh ya sunan sa kai mala kai da kasa nazara abun ko kwada abun hangen nesa da wannan suna kiransa nazara abin da zaka sa kana kallo to an zar dan ma an gan mutane ta biyo ta dawo kan annabi alaihi salatu wassalam kuma su gane cewa Allah zai zaɓi wani abu wani al'amari ya tsora masa akbara min hada wanda ya fi wannan da ya mutu yanzu li tauhidin nasi dan ya wato kadaita mutane ko kuma dan tauhidin mutane su kansu ko su rika kadaita Allah wa huwa islam shine kuma musulunci wannan shine abu na uku malai sai na hudu al amanatu sifatu ahli islam ku sani amana sifar ma'abota musulunci ne amana ba wal ulama'i wad du'a duk wanda yake musulmi ya kamata ya zanto yana da amana ba wasu aka ware yake so wani da wanda su zama masu amana ba kowa wal ulama'i haka nan malamai ana so mu zama masu amana wad du'a haka nan masu da'awa ana so mu zama masu amana an fahimta da kyau ko sannan sai ce fahim baki an ta kuna zahiratan fi sirati kuma ya kamata ita amana ta zamto zahiratan fi sirati a fili take a tarihin duk wani wanda yake da'i ne malami ne mai da'awa ne musulmi ne to ya kamata a ga amana ka a fili Allah ya taimake mu zai ce mashhuratan ladan nas kuma ta shahara a gurin mutane duk wanda aka yi magana ka zai ce a kai mai amana ne na biyar yan baki lil alim ya kamata ga malami wanda ya yi an gane ko da kuma mai kira zuwa ga Allah alil imamu bil adli to ya himmatu wajen yin adalci me adalci menene adalci da hausa tsora abu inda ya dace shikenan tsora abu inda ya dace da yawa kar ku zama mata mana da yawa da Allah ya ce wato ayi adalci sai ka ga fatara da suke ta kansu ko saboda haka adalci shine dora abu inda ya dace misali in wanda ya yanta uku wannan ya yanta goma in ka siyo kaya ba ra ba daidai za a raba ba su a gurin sa adalci shine ka raba daidai kamar a ba daidai za a raba ba ƴaƴan ki uku da ke da ɗan ko hudu ke da wannan su goma sha ɗaya za a ba ku kai kai ɗaya raba za a kowa a baki ɗa'u kullu ko harbin haka huwa musta haka hu sai mutum ya ɗa'u kullu insanin haka huwa musta haka hu ko kullum ri'in haka hu wa mustahaqahu saboda haka wannan shine adalci tsora abu inda ya dace ko za ki yadi biyar wannan yadi bakwai za ki ce sai an baki bakwai ce ba a ba adalci ba ne kowa abin da zai ci za a bai an gane to wannan shine abin da malami yake magana a nan al-ihtimamu bil adl himmantuwa da adal wal bu'd anil athara da kuma nisantar fifita kai shine athara an gane al-athara ko wa yusiruna ala an fusi yin walau kana bi mu kasasa isar to ba nan ba a so mutum ya zo kawai mutum ya rika bibita kansa idan wanda kuke tare da su sun ga dama sun bibita ka da wani abu amma kai akan kanka karka yaka domin kai daɗi ne koyi wato koyi za a yi da kai kai daɗi ne kai malami ne kai musulmi ne to karka fara wato ɗaukar kanka cewa kai ka fi kowa karka yaka to shine malami yake cewa والبولي على العقرة مهما بلغ فضلهما duk yadda duk yadda wato falalarsu ta kai zuwa yake magana malami da mai da'awa kenan shi sa ya kawo alifu tasniya to duk yadda falalarsu ta kai karfin su fifita kansa a cikin jama'a wa manzilatuhuma ladal mustama da kuma irin matsayinsu ladal mustama wato a gurin jama'a jama'a da kake tare da su duk irin matsayin da kuke da shi to kar ku fara nuna wa mutane ai kun bi su kar ku yaka to shine ma ne yace fa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa sallam wazza al fadla bainahu ya raba wato balala a tsakanin mutane ne kittasawi ko kace ya sami wato falala ne a tsakanin mutane shine waza ya samu falala tsakanin mutane ne bita sawi ta daidaita kansa da jama'a annabi alaihi salatu wasalam ya taho da kaya wani ya zo zai kafa ya siya da kasuwa yake ya siyo kaya siya ta yi ku shaiki shayya haqqu bi hamli yace wanda ya zo abu ya kamata ya dauka shi za a yi kafirai wayan san suke zargin sa cewa ma li hadha rasul yakulu ta'ama wa yamshi fil aswaq ko laula unzila alayhi malakun fa yakuna ma'ahu nadira aw yulqa ilayhi kanzun haka ce ta kai mar abubuwa a suratul furqan sai kaza sai kaza duk wannan abubuwan ba san wato da dama waɗansu wannan abubuwan da kankan da kai na annabi alaihi salatu wasalam shi yasa suka zo ma suka musulunta to shine malai yake cewa anan to kar mutum yayi bitta sawi annabi ya samu fifiko ne cikin mutanensa saboda baya ɗaukan kansa wani abu walam ya ta'til li nafsi baya fifita kansa au kabilatu ko kabilata akwai ran da ya rabu ma ya hana kabilata ta ko suka ce ya yace ku ba kwa so yanzu ba kwa so kowa ya tafi da dukiya da kaza ba ni ku kuma koma da annabi a haka ya gaya musu ko kowa ya tafi da dukiya wasu tafi da rakumi ɗari wasu kaza yace ku kuma ku koma da annabi alaihi salatu wassalam su ya hana to shi da ko doka ce ta taso yanzu in kai doka a makaranta a matsayinka na malamin islamiyya in can gidanku ya karya to ba ta sai in sun za ka yi musama ma kar shi kar kai ba domin duk wanda ya zo gani zai san cewa to ɗanin ka ba baka ɗaga ba kafa ba ko ɗanka to za ka kowa yana ja da baya kuma shi ma ɗan ko kani yanzu zai gane cewa ba ba ba ta haka zo yi ba ba ɗaga maka ba za ka yi ba wannan akwai hikimomi masu yawa to shine ma da yake cewa na shida innal ihtimama bi jam'i kalimatin nas hakika wato himmantuwa wajen tara kalmomin mutane waje ɗaya wannan ce fatilin da na zuwa da kuma sirin annabi shi ne sirewa fatil wani tsosa ne a tanazu'i na jayayya tsakanin mutane an gane ku fatil kun ga shi ne akwai naƙir akwai fatil to wani tsosa ne wani ɗan tukun cikin abin da biyu to zai ba da misali wani tsosa ne da yake cikin zukatan mutane na gaba ko ƙiyayya to da cire wannan wal kusumati da fada hadbul asasi wannan manufa ce wanda yake ta tushe manufa ce ta tushe da ake so a gina a kanta li'ammati salihin wal muslihin ga wato ga dukkan asalihina wanda ke nagartattun bayi wal muslihin da masu san gyara masu gyara da masu san gyara na bakwai alhikimatu wa shura yin wato hikima da kuma shura an gane ko da kafa shura shura shine wani group wata jama'a tudannibul mujtama al mukhada an gane lallai wato nan al hukuma ne gaskiya an gane al hukumatu wa shura wato wata hukuma da muke faɗa a wata wa shura da kuma wato shura wani group da za a tara na mutane tudannibul mujtama al mukhada lalle ya kamata su nisanci mutama taro duk wani guri da yake wato taron jama'a ne alwukadar amma mai haɗari wani za'ati da kuma jayayya duk gurin da zai zamto akwai guri ne wanda yake akwai haɗari a zuwa wannan gurin ko za a iya zargin ka da wani abu to ya kamata ka nisance shi wani za'ati ko guri ne na jayayya a matsayinka na daɗi ko alim to ya kamata ka nisanta na takwas ida'un nasi huquqahumul ma'anawiyya ba wa mutane haƙoƙinsu na ma'ana abubuwan da suka fito a fili nasu na kansu to a ba su bima la yukhillu bil maslahati duk abin da zai ba zai hukunta daga maslaha ba to a ba su min asbabi ta'lifil qulub yi musu haka ko yana ɗaya daga cikin dalilan tattara ta'lif anan shine tattarawa an gane tattara zukata لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم التعريف أنا هنا نبغى حق زكاة تعريف القلوب تتر زكاة وإشاعة الرضا في المجتمع yin haka zai zamto ka yaɗa yarda filmu jama'i a cikin wato taron jama'a shine filmu jama'a na tara musharikatul mujtama fi ma yalubuhu musharaka an gane yin tarayya da jama'a shi ma ya dubu cikin abin da za a iya ma wakil wa adamu atizali fil mulimmat da rashin dauke hannunka in kana malami ko mai dawa to a rika ganin itizali ba ka turuwa daga fil mulimmat cikin abubuwan da suke na amfanuwar jama'a in an gayyace kai ba za ka zo ba duk lokacin da aka gayyace ka dau kai ba ka zuwa daurin aure saboda kai alaran ma ne kai ba ka zuwa cikin jama'a daurin aure kai ba ka zuwa wani abu da yake na maslaha na taro da za a yi dangane da kawo gyara a duku ko a unguwa kai babu ruwanka. To abubuwan da suke ba su mahimmanci manya, mimma yar tafi bi shanu da'iya, dangane da abin da zai daga sha'anin mai kira ilan lahi ta'ala zuwa ga Allah, da abin da zai daga darajarka ya kamata ka halarta. Mun biya a baya annabi ya yi hilfin fukul ba. Wa yuratu da'awati hilkabul. kuma ka duka zuwa kana halatta da abin da zai wato gadarwa da awanka karbuwa da abin da ka san muna da malamin malam shek albani rahimahullahu ta'ala abin ya rasu yayi wani dabara ya rika jan mutane a jiki wannan yan kwayar har an samu lokacin da wasu ba na manta a shekarun baya sosai wanda za a ga mutum ya zo dan daba ne ko dan kwaya ya dora karansa sai ya daure a gefen masallaci sai ya shiga ya zauna ya zuwa in ya gaba ya kwance karen ya gaba da yawa daga cikin wayannan masu daura karen wataran ana yana yana bayani yake cewa yanzu wani ustazi a can gaba yana cikin masu kwanta karen kuma hatta su yi kan masallacin shi ya tsaya gaba ɗaya wannan abubuwan gaba ɗaya ya daina ya zama ustaz raqamul awwal wanda an samu matsaloli yana cikin ma'an gaba gaba wanda suke tallafa wa masallacin to kana akwai wannan saboda ne baka babu discrimination tsakanin ka da babu kyama to shine ma da yake cewa na goma kad ya gibu ra'ayu sadi an kibaril qawl hakika ra'ayi wanda yake lafiyayye na gaskiya ya yi wallazi na amur ta kullaha kulu kaulan sadida a sadi shine wato alkaulu sabit alkaulu sabit zancen da yake tabbatacce na gaskiya babu wani kwana a cikinsa to kar ya gibu ra'ayi sari hakika ra'ayi wanda yake na daidai zai iya buya har kibalil kaumi a bisa manyan mutane an gane ko za a iya zuwa a tattauna ga manyan mutane duk su kasa gane wato bakin zara amma akwai wani yaro a gurin shi ya gane kamar yadda ya faru da ibnu abbas a cikin suwa sa'ad bin abi waqas da manyan sabai sa abdurrahman bin auf lokacin sai na umar yake so ya gwada ya gwada ibnu abbas a cikin su to saboda haka wa yatafaqaru lahu wahidun min fityanihim kana a samu wani daga cikin matasan su ya fahimta zai iya yiwa manyan mutane su zo ana tattauna ba su fahimta ba matashi ɗaya ya gane ba haka ne ya faru da annabi ba duk dattijan nan da aka tara gaba ɗayan su ban sanya za a yi a solvin wannan kitsin na tsora hajar al'asuwar ba sai da annabi yanzu mataki ne a cikin su wasu ma sun haife shi wasu sun yi zika da shi amma shi gaba da bata wucewa ga yadda za to shi ne kuma lokacin babu annabta wallanta na ka ce ai wahayi aka yi mara'a kawai kaifin basira ne irin nasa na matsayinsa na matashi bayan baki talabin ra'ayi minar jami'a kuma ya kamata karka neman ra'ayin mutane gaba ɗaya ماذا يتي أسئلة للمراجعة كم عمره صلى الله عليه وسلم لمن هدمت الكعبة شكرا سنة ونلوكة دعك روج الكعبة في أي مرحلة من مراحل البناء تشاجر أو أن مرحلة دي وأن متاكين دي متاكنا سكي إلهية كيف حل النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة يا النبي يوروني مثلا ما هي الدروس المستفادة من هذه القصة wannan irin darasai ne masu amfani da za a ɗauka a cikin wannan kisan suna da yawa mali sai khalwatu bi gari shira'i halwa da ba wuce yake faɗa a cewa da ya shiga halwa amma ba ku sani ba irin wata ake yi ba mutum zai je zauna baya fita juma'a baya kaza yawwa za mu ji yaya annabi ya yi halwarsa don wasu ya bace da wannan mutum ya zai zauna kwana arba'in a ɗaki ko a wani guri an ba shi wuri ko a suka idan kai sabawa Allah kai ta ko ina in ma a ce ya halatta to ka ka gina daki ne ka rusa gumi domin zuwa sallar juma'a wajibi ne zuwa sallar jam'i wajibi ne duk ka bar su dan neman wani abu saboda haka wata irin kalwa ce take halatta ki za ta yi itikafi ai ta akai sai ba za ka yi ba sai a masallacin da ake juma'a domin dan karka ba juma'a sai a masallacin da ake sallar juma'a sai dai idan misali zan iya itikafi a masallacin unguwarmu nan je tabo markas in zai yi itikafi amma mun duba ba za ta shigo misali ranar ranar alhamis mai zuwa za a yi sallah ta sama kai yau alhamis gobe kawai sai in shiga bayan sallar juma'a in shiga itikafi ko in shiga ra'a saba in zama na a ciki ya halatta zan iya amma ya zamto juma'a ba za ta da ni ba in juma'a za ta da kai ba za ka iya itikafi a masallacin ungoku ba shikenan ma da yace khalwatuhu bi ghairi hira'in keɓantuwarsa halwa shi ne keɓantuwa daga alkhala ne an gane ku keɓantuwarsa bi gari hira'in a kogon hira wa bad'ul wahyi da kuma fara wahayi na annabi alaihi salatu wassalam an aisha ta ummul mu'minina annaha qalat an karbo daga nana aisha mahaifiyar mu'minai Allah ya kara mata yadda ta ce awwal ma budiya bihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihati fi an-nawmi farko abin da aka fara wa annabi alaihi salatu wassalamu da shi an gane ko na daga wahayi shine wato mafarki wanda yake kyakkyawan mafarki a cikin bacci shi sa mafarki nau'i ne daga nau'in annabta guda arba'in mafarki ba amma kyakkyawa kyakkyawan mafarki zo dai akwai hadisi da annabi ya ware mafarkin kala kala ya gida uku hadisin tirmidhi ko akwai mafarki mai kyau akwai mara kyau sannan kuma akwai hadisun nafsi mai kyau min Allah a ru'iyar saliha min Allah kyakkyawan mafarki daga Allah ne mara kyau kuma ke dan ne annabi ya gaya ma ga abin da zaka yi shi kuma wanda hadisun nafsi abin da ka kwana da shi to zaka iya mafarkin sa misali amma alƙawari gobe za a baka kuɗi to zaka iya mafarkin ana baka kuɗi a baccin ko ba haka bane sannan ka zo yanzu kana jin yunwa ka kwanta za ka iya mafarkin an dafa abinci mai kamshi duk a cikin baccin hadisun nafsu ne kana jin kishirwa ka ci abinci ka koshi ba ruwa to za ka yi mafarkin an ka ruwa mai sanyi duk wannan hadisun nafsu ne an fahimta da kyau to shi za a ke bambancewa ta an ka fahimci wannan ko fassarar mafarki ba za ka aima ba za ka iya abinka domin kuma annabi ya gaya ma cewa shi mafarki a idan a kafar tsuntsu yake tsuntsu ko baya zama a rege daya daga nan tsallaka yake koma nan in ka je wani ya fassara ma da kalma mara kyau sai abin ya bi ka to yi ba a san fassara fassaran ma kai ta zuwa ne ma kuma in baka yi da tarbiyyar mutum ma ba ka gaya min mafarkin ka cewa ka zama ya zamto mutumin kirki ne sannan kuma ana kyautata masa zato dai mutum ne mai kokarin bin Allah kuma yana da ilimi ko yaya shi yake fassarar mafarki to shine yake cewa fa kana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaki subhi annabi alayhi salatu wasalam ya kasance baya ganin mafarki illa ja'at ba sai mafarkin nan ya zo mithla falaki subhi an gane ko kwatan kwatin falak wato kullowar wato hasken asuba yadda ka san cewa an asuba sai haske sai ya kullo to haka in annabi ya mafarki sai abin ya faru ana baka tabbaci ne cewa duk mafarkin annabi gaskiya ne mafarkin annabawa gaskiya ne za ka iya yi kai mu ce ba mu yadda ba sun ma kun biwa ilayhi alkhala sannan sai aka sanya ba soyayya ta mai alkhala'u na kebantuwa domin lokacin ba a yi wahayi ba suna kan kazu ala dini jaddihi ibrahim alayhi salam sun kasance a nan lokacin akan addinin kakansa annabi ibrahim aminta Allah ya tabbata a gare shi to shi ne malai yake cewa wa kana yaqlu bi gari hira'i ya kasance yaqlu yana kifanta a kowan hira fa yatahannatu fi kuma yana wato zuwa yatahannatu shine yatahannafu bi ma'ana yata'abbudu yata'abbadu tahannaf shine ake cewa al hanif ne ko da ake sawa mutane shine zaka an ce wannan hanif ne wannan kuma wancan hanifa shi ne wanda yake akan addini to har an gane ko yawwa wanda yake akan addini to har ba karkata shi ne hali an fahimta da kyau ko to wannan shi ne yake cewa a tahannuf shi ne a tahannuf ne mali yake bai tahannatu fi yana yin bauta aya ta'abbud wa huwa ta'abbudul layali shine yin bauta na wasu darare zawatul adadi ma bauta adadi قبل أن ينتزع أن ينزع إلى آلي kafin ya shiru ya dawo zuwa ga iyalansa sai ya dan dau kwanaki wa ya tazawwadu zalika halan ka kafa hujja da wannan kake ga kalwa sai mu ce lokacin ai ba a wajabtawa annabi alaihi salatu wassalam a ba ai ko shi a matsayin annabi ba su a kira annabi ibrahim ma ana kira halwa ai wata ɗaya ko abin da ya kama da haka to a kira annabi alaihi salatu wassalam ba halatta ma ba wa ya tazawwadu zalika kuma yana yin guziri وتزودوا فإن خير الزاد التقوى to yana yin atazawud yana yin guzuri lidhalika dan tafiya thumma yarji'u ila khadija sanne ya dawo gurin na khadija fa yatazawwadu limithliha an gane ko sannan kuma fa yatazawwadu ya ƙara yin wani guzurin limithliha kwatan kwatin dan dan kwatan kwatin wannan kwanakin da zai koma yi hatta ja'ahu al-haqq har sai da gaskiya ta zo mar wa huwa fi gari hirain yana wannan kogon fa ja'ahu al-malik malak al-malaku bi fathi llah sai wato malaika ya zo mar fa qala yake ikra ya karatu kare yake ma ana bi qari ke ni ba mai karatu bane kare ya kara cewa da shi ko ki fa kaza ni sai ce sai ya kama ni fa gatsa ni sai ma ce shi ne fa gatsa ni a taba daga min nil jahal wato har sai da na ja wahala eh sai da na kai matuƙa wajen shan wahala sun marsala ni sannan ya sake ni fa kale ce ikra ya kuma taya da ni yi karatu kultu ma ana bi qari na kuma cewa da ni ba mai karatu bane fa akhadhani ya kuma damqata fa gaddani ya matse ni asani a karo na biyu ataba laga min nidahat har sai da wahalar ta kai matuka a gare ni thumma arsalani sannan ƙara tuka ni fa qali ta ikra yace yi karatu fa kultu sai na ce ma ana bi qari fa akhadhani fa gaddani salisa ya kama ne ƙara matse ni karo na uku ثم أرسلني سنيت جيني فقال لي اقرأ باسم ربك الذي خلق kai karatu da sunan ubangijin nan da ya halicce ka wannan shi ya ba da dama komai za ka iya karanta domin amfi ayar ikra komai za ka karanta ka tabbatar da cewa kayi ne da sunan ubangijin da ya halicce ka shine kawai geography ikra geography bismi rabbika alladhi khalaq english chemistry ko engineering medicine duka lo bismi rabbika allazi khalaq shi ne kawai ammi ba ware ma wani karatu ba kowanne kai amma wanne ne aula shine na addini ka san Allah kan mutum ya je kuma ya zama ya yi ridda wai da ake ta wasa wani ya yi ridda ko to misali ya je karatun boko ba karatun addini dole ka yi ridda mana ka je sai wannan su dawi ne da su wane ne duk ka je ka zama wakati dole ka yi ridda amma idan mutum yana da wato sai na addini ba zai yi ridda ba an gane ku to wannan shine ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijin nan da ya halitte ka khalaqal insana wanda ya halitta al insan wato wato alif da lam din nan jinsiya listigraqul jins dukkan mutum mace da namiji shi ya halitte su min alakin da wato gudan jini ikra wa rabbukal akram in za ka yi karatun ka yi karatu da sunan ubangijinka mai daraja mai girma allazi allaba bil kalam domin shi ne wanda ya sanar bil kalami ya san da mutane da alkalami an gane ko alkalami eh wanda bai iya rubutu ta hagu da dama mato ya faɗi allama al insan sannan ya sanar da mutum shine dai wancan istigraqul jinsi din malan ya alama abin da ma bai sani ba ayoyi biyar din nan aka karanto fara ja'a biha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi salatu wa salam ya dawo da wannan ayoyin yarjiku fu'aduhu zuciyarsa na kai komo tana raurawa yana cikin firgici shiburi shi ne arrajiku an gane ko eh saboda haka tana raurawa tana rawar dari yana rawar dari ya zo zuciyarsa na kadawa ودخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها sai kiga gurin na na Khadija yar Khuwailid Allah ya kara mata yadda fa kana sai ce dai tazammiluni masu koyon larabci da yawan ku malamai islamiya ne yan uwana zammiluni ita kadai ce me kamata ya ce mata larabci ita kadai wannan da yazo magana ba ai kamar ku yanzu zan ce ku lullube na haka zan faɗa kun ga an kawo wawul jama'a ita kadai kamata ya yi a ce zammili ne ko amma ba a faɗa haka ba domin su larabawa ba ko da a daɗin kafin ma zuwan musulunci suna girmama matan suna gaya masa ku yi mana sai a ce ku yi mana kaza kamar yadda ake wannan abu haka suke yi kaga ta nan za ka gane jahilcin yan shi'a da suke cewa ai ba matan annabi a cikin ahalul bai sai suka ɗauko ayan nan ta suratul azab da Allah yake cewa inna ma yuridu Allahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa ila shirka ta yi ankum aka ce ba an kunna rijsa ba duk sun manta abubuwan da suka zo a baya da ake magana ya yi wa nabiyu ko kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umati'ukunna wa usarihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa ad-dara al-akhirata fa inna allaha a'adda lil muhsinati min kunna ajran 'azima يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويذكر تعالى ماذا أجنبي ko saboda haka sasan da Husaini ne kawai kaga akwai jahilci a dan sa gaba ɗaya ayoyin da matan annabi suke su ne asalin ahlul bait to saboda haka anan da aka ce zan miluni kuma da zuwa ake su wannan wannan kaci aka ga yato aka ce su lullube annabi babu saboda haka ana amfani da wato jami'i akan mata don girmama matayen shi da Allah ya ce inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum rijsa ala al-bayt dan akan ba ma za ka fada wa yutahhirakum tahira dadin dada kuma ayar gaba ba za ta kuma nuna wa lalle da zuwa ke da Allah kuma ya tuka bai ce wa kurna ma yutila fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma har yanzu da zuwa ke amma ya za ka yi idan Allah madaukakin sarki yadda mutum sai ya shiga wuta babu yadda za ka yi dan dai wanda zai zo yana sukar wayannan kam dan wuta ne mai kafa su an gane ko to shine yake cewa ta zo tana annabi yana zammiluni zammil ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir lillibeni lillibeni fa zammaluhu sai suka lillibe lokacin mata annabi nawa ita kadai ce fa zammaluhu to ya za ku yi da wannan ma sai suka lillibe shi ita kadai ta lullube shi amma haka aka faɗa hatta da haba an ra'u hatta an ra'u bi ma'ana alkau hatta da tsoron ya tafi daga annabi alaihi salatu ta lullube kaga haka ake so mata su daudarin idan namiji ya dawo ransa ba ci ba a kula shi har ka ci kawai zaki ta kilo ki ta akwai matan da aka yi mana complain ya dawo ya samu kuyeri a gurin aiki ko kora ce ma ya dawo ita kuma unfortunately an sai wata kekafin ki daga gidan sarana yana shigowa ta rika tsalle tana mai gida yana ke rabu da ni mai gida ka zai na gaya miki rabu da ni da karshe dai sai da matsalar ta kai ga sai da ya mata saki ba dan shi dauka ya kawai murna take da an baki koyari saboda kaga matsala ce lokacin da ya dawo kiga baya da yin kawai raguwa ki biyo ta hanya irin yadda na na kadi da sai Iza ba a cewa mata ba su da hankali ga hankali na yanzu Khadija ta nuna da ya zo ta lullube shi ta kyale shi kuma to bayan wannan lokacin da ya faru fa qala li Khadija bayan ya ware sai ce wa nana Khadija wa akhbara al kabar sai ce bai labari ya bata yace laqad khashitu ala nafsi hakika ina jin tsoron kaina ina ji wa kaina tsoro fa qalat Khadija nana Khadija ce yana jin tsoron wato akwai wata ruwaya da aka wanda yake cewa anya ko shi ba ma hukunci bane ba kamar ta inganta ba da bugun farko na a Safiyur Rahman al-Mubarak Puri a Rahiqul Maktub ya kawo wannan ruwayar amma bugu da aka yi na biyu sai gyara ya ture ta domin ba ta da inganci kan ma a kawo wannan kawai ya reko da wannan laqad khajitu ala nafsi ina ji wa kaina tsoro fa fa qalat khadija ina na khadija tace kalla da ka taka ji ba haka bane wallahi wallahi ma yukhzika Allahu abadan na rantsi da Allah Allah ba zai taba tozar ka ba kun ga yadda ake samun mata innaka la tasilu rahima domin kana sadar da zumunta domin sun kawo zuwa musulunci wato sadar zumunci wani abu ne da suke kamba ba shi wa ta'milu da kalla sannan kana wato taimakawa wato wanda yake cikin wani yanayi an gane ko eh kana ɗaukar nauyin marashi ɗaukar nauyi shine tahmil kana ɗaukar nauyin wanda yake mara shi wa tuksibul ma'duma wanda kuma ya rasa kana saban mata abin yi idan ka samu mutum aiki sai a ce istisaba li fulanin kaza al istisabu shine samar da aiki wa tukri kaifa sannan kana girmama bako ba irin yadda muke fada a gurin larawa ba girmama bako sai kai kwana uku ba san ka ba matsayin akwai bambanci tsakanin azaifu da algari bako shine wanda ka taba ganin sa amma sai kwana biyu ba a gan shi ba algarib kuma yau ka fara ganin sa to bako ka ga in kai bako shi da annabi ya faɗa cikin adabul mufrad az-ziyafatu thalathati ayyam bakunta kwana uku ne in mutum ya zo gidanka bakunta za ka yi masa ziyafa goma ta arziki a kawo wannan a kawo a girmama shi kamar yadda mutan kauye da suke kafin yan birni su lalata su in ka je ran da ka sauka za a buge zabo a kai ku yanka ma zabo a yi ma farfesun a kawo ba mai zuwa gurin ka kuma kai kadai kullu wace rabu hani an zaka kai kadai a kawo fura mai sanyi a baka amma yanzu su ma jira suke in ka je ka kai domin an fata su to saboda haka wannan girmama bakon tun da larabawa suna da shi to kwana uku ne bayan kwana uku kuma annabi ya ce daga nan kuma ka iya cewa ba ko to yalla bai a san inda daidai kuma ko kuma yanzu ba zama kanka kake sai dai dama ka ya gaya ma cewa zai wuce wannan kwanakin kuma ka amince amma zai liyafa din kwana uku ana so kai ma liyafa an gane shi ne liyafa da ba wuce yake faɗa wato ainu ala nawa'ibil haqqi an gane sannan kana taimakawa wato auta ala nawa'ibil haqqi auta musibin yau da kullum duk wani musiba da za ta faru ta samu wani yau da kullum kana taimaka wa mutane fantalaka bihi khadija ina na khadija ta tafi da shi hatta a tabbihi warqatu bin nawfal bin asad bin abdul uzza hatta da ta je gurin wani bawan Allah da ake kira warqa wato ibn abdul uzza bin nawfal bin abdul uzza bin ammi khadija dan babban khadija ne da mahaifin waraka da mahaifin na na Khadija wa da kani ne cousin suke sai ta dauke ta kai wa kana imra'an wa kana imra'an tanassara fil jahiliya shi kuma ya kasance wato mutum ne an gane ko wanda kirista ne a zamanin jahiliya yana da ilimin kiristanci wanda dama asalin kun san baya kafin a ɗauki annabi bayan an ɗauki annabi Isa ai suna kan akan addini akwai wanda suke akan tsarin addini na cewa annabi Isa ba dan Allah ba dan Allah bane kuma ba Allah bane wanda suna kan tsari na gaske wanda ya fara mai da su ya ɗauke su daga wannan haya wanda ake kira sarki Constantine shi ya fara zuwa ya yaudare su bayan ya zo ya musulunta da yana bautar ko wuta ne ya zo ya yi ya musulunta kuma shine goga kwata-kwata ya tara malamai ce daga yanzu kawai kowa ya ce annabi isa dan Allah ne su da ma aka ci da abubuwa kawai aka tafi a haka an gane ku ya jirkita musu addinin na annabi isa bayan kamar shekara ɗari uku da ashirin da biyar kenan bayan tafiyar annabi isa alaihi salam bayan Allah ya ɗauke shi wa ma kataluhu wa ma salabu to saboda haka wa kana yaktubu alkitaba ya kasance yana yin rubutu hafizi ne ya aka je littattafan a taura da injila shi wannan warakatu bin nawfal din yana kasance yana yin rubutu al-ibraniya yana yin rubutu da yaren ibraniya fa yaktu min al-injili bil ibraniya an gane ku ya rubuta injila da yaren ibraniyan ma sha Allah an yaktuba idan abinda Allah ya so ya rubuta wa kana shaykhan kabiran kana amiya kuma gashi da tije ne wanda ya riga ya makanci faqalat lahu khadija ina zuwa da annabi alaihi salatu wasallam kina na khadija tace ibn ammi ya kai dan babba na isma'a min ibn akhika saurari zancen dan dan uwanka fa qala law domin ku zanna haka Khadija me yasa ta bada haka suna da alaka da Annabi ko mun biya na tabbata inda suka hadu da Annabi alaihi salatu wasalam saboda haka suna da kamar auren zumunci ne suna da alaka ta wajen kakanni fa qala lahu warqa ya ibn akhi ma za tara sai warqa bin nawfal yace ya kai dan dan uwana me kake gani me ka gani lokacin da wato kaga wani abu fa akbarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a sai annabi alaihi salatu wasallam ya bashi labarin abin da ya gani to me faru bayan ya riga ya bashi labarin abin da ya gani to sai yake cewa fa qala lahu waraqa sai waraka yace da ki hadan namu lalle wannan mala'ikan da ka gani namu a larabci yana da ma'anoni bi da gaske shine da mala'ika da shari'a amma anan mala'ika yake nufi sai da hazan namus wannan mala'ikan da ka gani allazi nazzala Allahu ala Musa shine wanda Allah ya sauka wa annabi Musa mala'ika Jibril ba shine wanda Allah ya sauka wa annabi Musa ya gaya mar haka ya laita ne fiha jazan ya tala an gane ku ya laita ne fiha ya kai tona ina ma fiha ni kam lokacin wannan annabtar الضمير يعود إلى النبوة في هذا هاون تنن الضمير ينقوم كان النبي إنما ما لوكة دراء تلوك النبي جزاون على لوكة إنما متعشي aljaza ko a cikin dabbobi ita ce wacce ta tasa ko in aka zo zakka a ce ka fita jaza iskirna ita ce wacce ta kai daga shekara ta zuwa uku ga wanda suka yi karatun risala to shine ma da yake cewa an waraka yake cewa ina ma zan kai wannan lokacin ina jaza ina mataki in ji warakatu laita ni akunu hayyan ina ma ina da rai idh yukhrijuka qaumuka yayin da mutanen ka za su kore ka nan da annabi na jin wannan fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana jin wannan nan da nan fa'u ta'kid sai ti aw mukhrijiyahum ai ahum mukhrijiya yanzu ni su za su kore ni an garin mu qala na'am warakatu dan nawbal yace kwarai kuwa lam yati rajulun qattu babu wani mutum da zai zo ko da dai bimitli ma ji ta bihi da irin abin da ka zo da shi illa udiya ba sai sai an mara adawa shine illa udiya babu wanda zai zo da irin gaskiyar da ka zo da ita ba ya adawa da shi ba babu shine illa udiya wa in yudrika ni yawmuka in ko Allah ya sa wannan ranakun naka suka riske ni an suruka nasran mu'azzara ya salam yace wallahi sai na taimake ka taimako mai karfin gaske wato zai yi da jikinsa kenan sai inda karfinsa ya kare sun malam yanshaf maliki sannan kuma bai ai lam yalbas tawila bai zauna tsawon lokaci ba sai rasu warakatu an tuwafiya mun waraka bai dau lokaci ba warakatu an tuwafiya kawai ya rasu waraka bai dau lokaci ba Allah ya karbi rayuwarsa to kun ji abin da ya faru maliki durusun wa ibar idan za mu iya biyan durusun wa ibar darasai da kuma ababen lura yace dallata tasarrufu khadijah radiyallahu anha إذا ما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم في الغالي على رجاحة عقلها an gane ko wato dalla tasarrufu khadija radiyallahu anha lalle wato yadda na na khadija dai tasarrufi dai kai komo idza ma waqa wato ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dangane da wato sassauta ko sauke abin da ya faru ya afkawa annabi alaihi salatu wasalam a kogo filgari a kogo ala rajahati aqliha yana nuni da abuta wato rinjayen hankalin da cewa tana da rinjayen hankali wa husnul tasarrufiha da kuma kyakkyawan irin yadda take tasarrufi take mu'amala wato yau da gobanta wa fadliha da falalanta wa salamati fitratiha da kuma kubutar kaifin hankalinta lallai cewa tana da hankali kubutacce kuma mai kaifi na biyu wa kanat min a'rafin nas bi akhlaqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ta kasance daga cikin waɗanda suka fi kowa sanin halayen annabi alaihi salatu wasallam li makani halilu haka ake so in za ka auri mace ka san halin ta ko da yawa yanzu abin da yake kawo wannan misunderstanding mai karfi da yawa karya ake yi ba a fahimta ba soyayya fahimta hali ake ba za ka je gurin ta kullum kai kana da wani kayi wani heldin kana da wasu ɗabi'u marasa kyau ka ɓoye kullum ka je ta ɓata ma rai ba amma sai ka danne ita ma ba wato ka kawata mata amma sai ta danne domin kar ta nuna ma wai ka daina zuwa wani abubuwan fa abin da bature yake kira tirigarin ne tarawa ta ana zuwa da an yi wani abu wata ran ta ga ta zama ta ta ka zama nata kana yi kuma sai ta yi risaliyatin ba za ta iya jurewa ba domin dama can karya take dannewa ce duk wannan abubuwan da aka kawo na manufofi da ake so ka gane ɗabi'un mace da yawa ba a fahimta dan na gaya muku kwanaki matar da amaryar da kwanan ta sha da ta fara kawo fara kwanan only 16 days amma ta fara complaint kaza kaza ka a 24 hours din yanzu ba ba irin ta da wace ta gaskiya ce wajen ce za a zo a yi mara abu nan ya bata amma ya danne yana ta yi miki karya you are the only sugar in my tea you are the golden fish in the river ko duk karya yake yi wallahi da an zo yanzu zai fada zai fara bakin gundire shi kin takura ma kira Allah gafara ki magana ya hantare ki domin wancan zaman ƙarya aka yi dama. Abin da ake so shi ne, idan amfanin hikima ta hikima shi ne, in kana da kushi ba na son kaza ki gane, ba ta son kaza in gane, ka gane cewa wai mai zafin rai sai ko ba mai zafin rai ba, da yawa ba a gane cewa mace tana da zafin rai sai an aure ta, ko ba haka dan ba ta nuna, da yawa ba a gane namiji yana da zafin rai sai an yi aure. da yawa ba a gane cewa yi mutum ne mai saurin fushi ko mai kaza ba a ganewa domin duk koyewa ake to shi yake haifar da illoli to kun gana haka ne ta fahimci annabi alaihi salatu wasalam shi yasa lokacin da ya zo ba ba su samu matsala ba ta fahimce shi da kyau ta gane cewa ba lallai yanzu yana cikin wani yanayi kuma yana buƙatar taimako to shine wa ikratiha lahu da kuma zamantakewa ta ga annabi alaihi salatu wasalam wa ila'iha ala sirri da kuma irin yadda take lekawa kan sirrin annabi alaihi salatu wasalam abin da yake na boye kai wani alaniya da kuma abin da yake a fili wa qad ra'at min akhlaqi rasulillah sallallahu alaihi wasallam hakika ta gano daga halayen annabi alaihi salatu wasalam wa jama'ihi da dabi'unsa ma yu'akkidu abin da zai karfafa annahu rajulul muwaffaq na cewa lalle shi mutum ne wanda aka yi maka da kasar wal mu'ayyad min Allah na'am to ya kamata mu tsaya durusin wa ibar din nan kuma na ga gabobin ma suna bukatar bayani kafin je ruwa ya zubo an gane ku a za mu tsaya nan sai a rike in Allah ya da bayan sallah nan za mu tashi durusin wa ibar abubuwan da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana ina ga ba ma je mun yi tambayoyi ba saboda hadari muna da kuma ubangiji sunayen sa kyawawa wannan na'am to me ya faru to Now? Sai ya gaskiya ne wannan karatu ne mai kyau. Shi ne zuwa na biyu. Ya yi kyau kwarai da gaske. Shi ne zuwa na biyu, ka fahimci daidai. Domin ya zo yana wato mataki yana yaro. An gane ko? Ya an cire zuciyarsa mun biya a baya. To wannan zuga karo na biyu yana da kyau. wannan shine karatu shi za a ga wasu malamai daga baya sai a zo misali mutum ya ce sau nawa mala'ika ya taɓa zuwa wa annabi kafin a aiko shi annabta kafin a ba shi annabta duk karatu ne yana da kyau sai ka ga wata har rubuce rubuce suke yi a kai abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana na'am sai al'hukuma wa shura ba a kai kamata Oke da akwai wani bawan Allah da yake neman a sashi a cikin addu'o'i yana da matsala haka na rashin lafiya ne muna fata Allah ya ba shi lafiya Allah madaukakin sarki ya biya wa kowa bukatunsa ya salam to akwai wani makocin mu nan ma da a cikin tsautsayin nan da yake faruwa na musibin wannan kasar shi ma ya hada da shi muna fatan Allah madaukakin sarki ya ya shiga fadin sa Allah madaukakin sarki ya kare mu daga ko irin wayannan abubuwan nan gaba ya kamata ɗan uwa a dage da lokacin addu'a musamman azumin nan duk wannan musibu da suke faruwa Allah madaukakin sarki ya san masu shirya su ya sani mu ba mu da dabarun da za mu sani sai dai ne addu'a Allah ya san su ya ubangiji ka san waɗannan mutane Allah kai mana maganin su wanda ba sa san zaman lafiyar musulunci da musulmi Allah ka san su Allah kai mana maganin su la haula la wala quwwata illa bika ya ubangiji Allah ka ba mu zaman lafiya a kasar mu da jihar mu duk masu neman mu da matsala da tashin hankali Allah ka mai da shi kawunan su in kuma masu shiriwa ne Allah ka shirye su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ya ubangiji dan sunayen ka kyawawa da tsofin ka madaukaka duk wanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun Allah madaukakin sarki ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka sa mu shiga wannan azumi mai albarka cikin koshin lafiya da kuma kwanciyar hankali muna roƙon ka ya ubangiji Allah ka ba mu ikon bauta ma ba tare da kasala ba a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ka sa mu cikin waɗanda za a yanta Allah ka sa muna cikin wanda za su dace da lailatul qadri Allah madaukakin sarki ka sa muna cikin wanda in sun yi addu'o'i za a amsa ya ubangiji dan sunayen ka kyawawa da tsofin ka madaukaka ƴaƴayen mu da ƴan uwan mu da wanda suke sama da mu Allah ka gyara mana halayen mu gaba ɗaya Allah madaukakin sarki wannan zamani da muke ciki Allah kada ka bari guguwa zamani ta tafi da mu Allah madaukakin sarki ka kare mana imanin mu da musuluncin mu اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فاضل يا رب العالمين اللهم انت امرتنا بدعائك واتنا باجابتك فقد دعوناك كما امرتنا اللهم عجبنا كما وعدتنا اللهم عجبنا كما وعدتنا اللهم عجبنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيقوم بعد